بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba biyu ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدعوكين سركي ميسا كياد الخير malina kan yi mana bayani ne da ya kwaso daga ibn taymiya inda ibn taymiya ke bayyana mana kun ga yin shi'an nan to ba mutanen arziki bane domin duk wani nasara da kafirai suka ci akan musulmi a fagage da yawa to sun same shi ne sakamakon agajin 'yan shi'a akwai wazira alkami wazirin iraki ne ya taimaka musu ba ɗan ƙarami ba na faɗin daular bagadaza da sauran bayanai da malin zai zo ya bayyana mana nan su kullun zagon ƙasansu to ya ƙare ga musulmi ne duk inda musulmi yake ƙoƙari suke kawai haɗu da matsala musamman su ga cewa waɗannan musulmi sun tsaye wajen addininsu da kuma ƙoƙarin yada addinin ya kai ko'ina to fatansu shi ne wannan addini ya rushe kawai in ya rushe to bukata ta biya waya ƙuli ibn taimiyya ya ci gaba da cewa wa ha'ula'i yu'awe nuna yahuda wan nasara wal mushrikin su waɗannan 'yan shi'a a sarari kowa ya san irin taimaka ma Yahudawa da Kiristoci da sauran mushrikai da suke yi. Ala ahal baitin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ahalul baitin annabi iyalan gidan manzon Allah wa ummatihil mu'minin da kuma taimaka ma Yahudawa da Nasara da mushrikai da suke yi akan daukacin al'umman annabi kama a anul mushrikina fit turk kamar yadda suka taimaka ma mushirikai a Turkiya. Mun gano kun san kalifancin musulmi sai da ya zauna shekara kusan ɗari a Turkiya. To a hannun 'yan shi'a ne wannan gwamnatin musuluncin ta faɗi. Wattatar da yadda suka taimaka ma tatar aka kada gwamnatin musulunci. Tatar wasu kafirai ne wanda wasu malamai kamar yadda muka ji ishara jiya ibnu taimiyya na ce mana wai daga baya sun musulunta. amma mutanen banza ne wanda su in suka shigo gari suka fara datsan musulmi ba babba ba yaro ba tsoho ba mace ba jariri kowa kawai da suka shigo sham sai da suka zubar da jinin musulmi sai da jinin musulmi ya kwarara kun gano wannan da kyau ko tatar kenan to wannan nasarar da suka samu to 'yan shi'a ne suka taimaka musu lokacin da suka shigo Dimashq a zamanin Ibn Taymiyyah da rana tsaka da watan Ramadan suka faɗo wa musulmi Ibn Taymiyyah shige cikin gari yana bada fatawan cewa kowa ya karya azumin shi ya dauko makami ya fito a buga sai da ya jihadi da tatar sai da suka ja baya suka bar garin nan jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Kama a anun mushiriki na fiturki wa tatar alama fa'aluhu bi Bagadad, irin ɓannan da tatar suka yi a Bagadaza wa gairiha da wasu garuruwan musulmi ma wanda ba Bagadazan ba. Da irin ɓannan da suka yi bi ahali baitin nubuwa, ‘yan shi'a sun taimaka ma tatar ta yadda suka yaƙi hatta iyalan gidan annabi. Kun gano wannan da kyau wa ma'adinin risala kuma suka yaƙi wanda nan ne maɓuɓɓuga da tirken mamanzancin gaba ɗaya suka yaƙi walidul abbas kun gano wannan da kyau ku wa gairihim da wasu min ahalil baitul mu'minin da sauran iyalan gidan mu'minai min qatlin wa sabiyin suka kakkashe zababbun musulmi suka kama musulmi da yawa a matsayin bursunonin yaƙi wa harabid diyar suka rurushe gidajen musulmi kaca-kaca suka yi musulmi a wancan lokacin jama'a ba don Allah ya jarabci musulmi a duniya da shi'a ba da yanzu musulmi sun wuce duk inda ba ka zatonsu na gama gaskiya duk inda musulmi suka yunkuru sai kaga shi'a sun kawo masu bara ina ba ta mun gane a ko'ina ne Allah ya sa mu dace mala ya ce wa sharru ha'ula'i wa dararuhum sharrun waɗannan 'yan shi'a da kuma irin cutarwansu ala ahalil islam wanda suke wa musulmi la yuhsihi rajulul fasih fil kalam duk yanda mutum ya kware wajen iya tsara zance ba zai iya takaita magana a cikin irin maganganu a ce littafi mujalladi 100 ko 200 ba ba da takaita ba in ka lissafo irin bannan da yan shi'a suke ma musulmi da taimaka ma kafirai wajen yin rugurugu da musulmi zaka sha mamaki kun gano wannan da kyau ko haka sha mamaki yanzu ka je ka binciki abin da ke faruwa a Filistin. ‘Yan rokoki ne ƙasan Iran take miƙa ma Hezbollah, sai Hezbollah sai su cilla wannan rokan sai sauka a gonan kankana na Bayahudi, in sun cilla sai sauka a gonan tafarnuwa na Bayahudi, sai Isra'ila ta ɗauko jiragen yaƙi zo su dinga musulmi ba ma ba mai. Mun gano wannan da kyau ku? don menene inda gaske suke basu basu makaman da in sun harba zai je rusa manya-manyan benaye da gadoji da kasuwanni da makarantu da fataliyoyin sojojin su isra'ilan a can tal abib da sauran biranensu ba sai a basu makaman da in sun harba iyakan shi ya sauka a gona su kuma zo da jiragen yaƙi suna ragargaza wannan aƙida ne irin na yan shiya kuma haɗin baki ne ake da isra'ila baka taba jin Isra'ila ta kai hari a yankin da 'yan shi'a suke ba, baka taba ji ba, amma kullum tana kai hari a yankin dawa, ahalin suna su kuma ba suke kai harin ba. Bayan da za a yi Isra'ila ta kai hari a inda 'yan shi'a suke saboda dama ita ke cewa muna son za mu kai hari waje kaza, ku cillo roka, sai su cilla roka su Hezbollahi. suna cilla shi kenan sai a je a bi gaza da ina ne sai a fara masu banna ina fatan mun gano wannan da kyau a yi a yi addini wannan abin sai ya ƙi hannuwa saboda su ‘yan shi'an ne ke ci gaba da cilla musu me amfanin kun cilla roka ya kashe mutum goma sun kashe maku mutum ɗari da goma me amfanin wannan aikin jama'a mun fahimci wannan da kyau har kullum abin da suke musulmi kenan har yau 'yan shiyayen sun san kun yi ƙarfi a wani waje sun rasa yadda za su shigo muku da shubuha da za ta wargaza ku ta lalata al'amarin ku Allah sai tsokano muku fitinan da sai ta hana ku zaman lafiya sun san da za su Allah shi kyauta wannan bayani ma ce karanta majmu'ul fatawa a majalladi na 25 shafi na 309 Allah ya sa mu dace wa yaqulu rahimahullah ibn taimiyya Allah ya ji kanshi ya ci gaba da cewa zakiran ba'da hamaqatihim yana mai bayyana wani daga cikin wawancin yan shi'a addalati ala sakhafi uqulihim wanda yake nuna cewa su banzaye ne marasa tunani da hankali da hangen nesa ma ashiddati dalal tare da kuma irin tsananin batan da yan shi'a suke a ciki yace wa min hamaqatihim yana daga cikin dolanci da wawanci da saunancinsu tamthiluhum liman yabghudunhum kamanta waɗanda suke ƙi bil jama'at da abin da yake daskararre ne mun gano wannan da kyau ko awul hayawan ko kuma dabbobi in dan shi na kinka ko sai ce kai ne wannan sai nemo taɓarya ko muciya ya ta dukan wannan abin ita dukan shi wai shi yana dukan waye yana dukan ka jama'a mun gane wannan da ke ko ya rubuta sunanka a allo ya ta dukan Allah wai shi a dole waye ke duka kai yake duka don Allah ya zo wannan an ce mai gabo an yi laifi an ce shashasha fa sauna fa gaso rogo fa sabo tumaki fa gaula fa mun gane wannan da ke ku duk wannan sunan ya daidai da mai irin wannan shashancin malam ko kuma su ɗauko dabba su ta dukan dabban nan suna watsa mata tafasashen ruwa wai a dole wai kai suke ma sun mai yaf'aluna bi zalika aljamad sai su dinga dukan wannan daskararren abin awul hayawan ko wannan dabban ma ya raunahu uqubatan liman yabghudunahu wai wannan hukuma ne ga wanda suke ki kun gano wannan da kyau ko wai kai ake ma hukuma mithlu ittikhadihim na'aja za su dauki yar akuya mun gano wannan da kyau ko wa qad takuna na'ajatan hamara musamman ma jar akuya ba ita ce akuya ba ja li kauni aisha tusamma al-humayra saboda annabi yana kiran Aisha da Humaira yarja yaj'alunaha Aisha wasu ce wai wannan akuyan wai Aisha ce wa yu'adhibunaha sai su riga azabtar da wannan akuya binnatti sha'ariya suna cizgan gashin jikinta wagayar zalika da sauran ukubobi iri-iri wa yarawna anna zalika uqubatan li Aisha wannan hukuma ne ga sayyida Aisha isa za ga sun zo ranar Ashura sai ga sun sawo karya suna dukan ta wai Aisha ce su dauko jaki suna dukan shi suna siffanta shi da sahabi me ya maku ina ba ta mun gano wannan da kyau me ya maku mun ban da wauta su waɗannan sabon da yan shiya suke ki Qur'ani ya gaya masu sun ƙiji ne ya ce tilka ummatun kada khalat su fa sahabban nan wasu al'umma ne da sun wuce laha ma kasabat duk abin da suka yi ya ƙare a kansu walakum ma kasabtum kuma abin da kuka yi zai ƙare a kanku wala tus'aluna ba fa za a tambaye ku amma kanu ya amaluna akan abin da suka aikata ba mun gano wannan da kyau ku to don me kuke daka tarawansu kun banda wawanci da rashin aikin yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yace wa mithl ittikhazihim hulasan mamlu'an samanan sai ya samu buhu su cika wannan buhun da kaman kakidi ko wani mai haka ko jakan leda summa yab'ajuna batnahu sai su huda gefen wannan buhun ko ledan fa ya khuruje samanu sai wannan man ya rika tsiyaya fa ya shirabuna sai su rika tsotsan wannan man suna sha wa yaquluna suna cewa hadha mathalu darbi umar wa shurbi damihi wannan daidai yake da sukan da Abu Lu'lu atayma Umar ya fasa cikin Umar jini na kwarara kuma suna shan jinin Umar din mun gano wannan da kyau ko wannan irin wauta ne har gobe har jiba har magajin jibi da gata suna haka jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau mathalu tasmiyati ba'dihim lihimaraini haka cikin sun sa wasu jakuna suna min humurin raha na jakunan da ke juye injin da ke doki abin nan sakari kun gano wannan da kyau ko in ana mazan kwaila ba doki yake sa ko jaki na juya injin ba to jakin da yake haka sai ya samu suna bi abi bakarin wal akharu bi umar sai sa wannan abubakar ne wannan umar ne sun mu yu'aqabun lihimareni sai su rika waɗannan jakuna uquba ja'ala minhum tilka al-uquba wai suna sanya wannan uquba ya zama uqubatan li abi bakarin wa umar wai uquba ne ga sayyidina abubakar da na Umar. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau Yanzu wannan rashin hankali na waɗannan mutanen al'umma annabi sun san da wannan abun? Eh? Haka da duk inda musulmi suke a bayyana masu sani. Yanzu in ban da rashin tausayi ne haɗa dabba da wannan. In so kake kema Abubakar da Umar Uquba baka san ƙasan da kabarinsu yake ba ne? Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya kiyaye wa taratan yaktubuna asma'ahum ala asfali arjulihim wani lokaci ɗan shiya sai ya rubuta sunan abubakar da umar a ƙasan ta kafan shi ya rika taka taka abubakar taka umar gano wannan da kyau hatta inna ba'dal wulati ja'ala yadribu rijlai man fa'ala zalika malai ce har wanda daga cikin shugabanni ma na 'yan shi'a ya taba kamo wasu mutane dinga dukan kafansu da ya ga zan rubuta Abubakar da Umar waya kule na cewa inna ma darabtu Abubakar wa Umar ina dukan Abubakar da Umar ne wala azala adrabuhuma ba zan daina dukan su ba hatta a addimahuma har sai wannan sunan ya goge to goge wannan sunan wani shine ya kashe abubakar da umar ɗin kenan aga wannan ya fi kama da siffa irin na me na hauka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan fa shine aikin da suke wa minhum daga cikin su man yusammi kilabuhu bismi abi bakr wa umar daga cikin sa akwai wanda yake kiran karen shi da suna abubakar da umar wa yal'anahu ma yana la'antansu wa minhum daga cikinsu man iza miya kalbahu faƙila lahu in aka tashi kiran karen shi aka ce mai bukair yudaribu man ya fa'ala zalika sai da ki wanda ya kira karen shi da bukair wa ya ƙule yana cewa to sammi kalbi bismi ashabin nar shi kana kiran kare na da sunan ɗan wuta ɗan wuta eh ko gano wannan da kyau ko to wannan yaushe za ta taron haɗin kai da wannan kun gano wannan da kyau ko wa minhum daga cikinsu man yu'azzimu aba lu'lu'atul majusi ɗan shiya suna girmama abu lu'lu'atul majusi wanda ya kashe sayyidina Umar dan Khattab mun gano wannan kyau al-kafir alladhi kana gulaman li Mughira ibn Shu'ba kafirin nan bawan Mughira dan Shu'ba lamma qatala Umar yayin da ya kashe Umar wa yaquluna sai su ce wa tharati abi lu'lu'a mana irin wannan abin da makaranta da za a cin akamun jana'is ɗabi'ar laraba ne ana girmama shi ne fayu'azzimuna kafiran majusiyan taro na musamman suke shirya na girmama wannan kafiri ba majusi bittifaqil muslimin duk musulmi sun yarda ba majushi ne da bambancin aqidin su gaba daya likaunihi qatala umar radiyallahu anhu saboda kai sayyidina umar da yayi waɗannan bayanai gaba ɗaya ga karanta littafin minhajus sunna juz'in farko shafi na 100 shafi na 49 zuwa shafi na 50 ya ce ku rika nazarin littafin nan ga nan za ku samu ilimi ba ɗan ƙarami ba kan waɗannan takadara da kaga mala ba duka yake kawo ba ɗan ɗibuwa yake kawo dan dama ya ce ba zai kawo duka ba saboda tsoron mai tsawaitawa Allah ya sa mu dace wa yaqulu aidan har ila ibn timiya yake cewa wa minhum man yara anna farjan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin yan shi'a ko wanda suke ganin al'auran annabi allazi jama'a bihi aisha wa hafsa wanda ya sadu da aisha da hafsa da shi la budda an tamassahu naru dole a kona wannan al'aura na annabi da wuta li yutahhira bi dhalika saboda a tsarkake mai min wutsa'il kawafir wai saboda ya sadu da kafirai ala za'amihim a bisa riyawansu an gano wannan da ke ku wannan karanta majmu'ul fatawa a mujalladi na 28 shafi na 481 an gano wannan da ke ku in kaya ganin ɗan shi a wani mutumin kirki ne to ga mai gidan ma ma ya rabu da mai gidan sai magani yawa mun gano wannan da ke ku bai kyala manzan Allah ba da kai ba su kyala manzan Allah ba ومع ذلك كله يقول الشيخ الإسلام في منهاج السنة شيخ مسلم شيفر أتكين منهاج السنة يتي فما أذكره في هذا الكتاب كونغا أبنى أن أنبت أتكين وانا للتافي من ذم الرافضة بياني أكن زرقين دم على ميسك يما إنشاء تبتت دشابة مسلمي بني كما باكن تربانا قرية سكبا وبيان كذبهم دا بيان كريين إنشاء wa jahalihim da ɗan karen jahilcinsu kalilun min kathirin ɗan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke tattare da shi mai ɗimbin yawa mimma a arifuhu minhum cikin abin da na sani ɗan kaɗan ne na kawo muku walahum sharrun kathirun ma ce kaf yan shiya suna da sharri mai yawa ta'rifu tafsilahu ban ma sai inda zan kawo muku shi duka a irin wannan yanayin ba shi ya san su ya san komai nasu in shi ba kanan mutanen banza bane malamin yayi wannan bayani a cikin minhajus sunna mujalladin farko shafi na 160 فرحم الله شيخ الشيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه الله يجيكن ابن تيميه رحمه ميلوا فانه قال نصح للامه حقيقه يا gabatar da gaggwaban nasiha ga al'umman annabi wa fadaha rafida kuma ya kunyata yan shi'a wa am ana fi dhalika bima lam yatruk li ahadin min ba'dihi maqalan kuma ya zurfafa bayanin yanda bai bar ma wani da zai zo bayan shi ba fage wala tafsilan ko inda zai zo wani bayani wala bayanin fi zammi hajjar ta'ifa ba fagen da ya bari komi ya faɗi wadda hadu shibahihim sannan duk wani irin shuba da in shiya suke kawo ku to ibn taymiya ya warware shi a littafin nan duka duk wani shubuha da za su faɗi na da da na yanzu shi sa duk inda suke sai su baza duk inda wani malami yake tona asirinsu ko to sai sun fitar da wani al'amari na cin mutuncin shi ko yayi ki Mala ya ce, walaula malta zamtu bihi ya ce, ba don abin da na lazimta ma kaina minal manhaji fi sardi a kawalil ulama cewa zan koro zantattukan malamai ne fi zammin rafida wanda suka yi bayani a kan zargin 'yan shi'a cewa ba mutanen kirki ba ne ko ba musulmi ba ne su. Ila hazal asar kuma na ce har zuwa malaman wannan zamanin lattafaitu bi kalamihi rahimahullah. gaskiya da na taƙaita da maganin ibn taymiya ya isa an naqala kalami gairihi ba sai na kawo maganin wani malamin ba ma min ulama daga cikin malamai rahimahumullahu ajma'in Allah ya ji kansa baki da kun gano wannan yace ba dai ya lazumta mu kanshi zai kawo maganganu tun daga kan sahabbai har malaman wannan zamanin bai ce da ya isa iyaka wannan kuma fa ba iyakan malamin ba kenan in yazo kaman karni kaza sai dauki malami ɗaya ya kawo sauran malaman sai ya bari saboda khashyatul itala so da kara tsawaita ku ji wannan ba malamin da ya faɗa alheri kan yan shi'a so dama ba masu da kama da alheri ne kun gano wannan da kyau ko in kana son ka fahimci yan shi'a ko to ɗauko samiri wanda annabi musa ya ji an so a taura ya lalata mutane ce haza ilahukum wa ilahu musa fanasi aikin da yan shi'a suke ma da'awar annabi kenan a bisa jagorancin abdullahi dan saba al-yahudi jama'a mun kano wannan da kyau ko قول الذهبي رحمه الله sai magana al-Imam zahabi Allah ya ji kanshi Zahabi ya rasu hijira da shekara 748 yau shekaran Zahabi da rasuwa nawa 686 686 قال مؤلقا على بعض الاحاديث الموضوعه zahabi yana ƙarin bayani ne akan wasu hadisai na ƙarya fi fadl ali wanda kawo dangane da falalan sayyidina ali wa aliyyar radiyallahu anhu zahabi ya ce kun ga shi sayyidina ali sayyidun kabiru sha'ani jagora ne shugaba ne wanda yake da babban sha'ani kada aghnahu Allah ta'ala an yuthabbita manaqibahu bil akadhib Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da Sayyidina Ali bai buƙatan wai sai an ba hanyar ƙarerayi sannan ne za a tabbatar ma Sayyidina Ali da wasu darajojin shi. Mun gano wannan nake ku? Bai buƙatan waɗannan ƙarerayi a kusa ko a nesa. Walakin nan rafida la yardauna illa an yahtajju lahu bil batili. Amma su yin shi'a ba su yarda ba sai sun ƙirƙiro irin waɗannan ƙarerayi. wai sun rika kafa hujja da su wajen su kawo masaidina Ali wai darajoji da ɗaukaka da waɗannan abubuwan. Bai da buƙatan wannan, kamar annabi ne kace sai ka ƙirƙiri ƙarya, ko sannan za ka ce yana da daraja, bai da buƙatan wannan. Sabon manzo Allah ba su buƙatan ƙaryan wani maƙaryaci wajen tabbatar da suna da daraja ko ba su da shi, ba su da buƙatan wannan. Kun gano wannan da kyau ko? Shi ne sai Mala ya ce, walakin nan rafida. sai dai su ‘yan shi'a layar dauna illa an ya tajju lahu bil batili su kuma suka ƙiyadda sai sun kafa hujja da ƙarerayi wa an ya ruddu ma sahala gairihi min al manakib kuma duk wani abin da ya zo na wasu darajoji ga wani kuma su watsi da shi ko ya inganta su ƙi yadda fatarahum da'iman yahtajjuna bil mawdu'at a kullum za ka same suna kafa hujja da ƙarerai wa yakdhibuna bis sihah kuma duk abin da ya inganta su ƙaryata wa idza stash'aru adna khawfin in kuma suka ji tsoron kar su shiga matsala sakamakon ƙarerayen ko kuma ƙaryata gaskiya lazimut taqiyya sai su koma ta ƙiya kuma wa azzamu as-sahihaini sai ga suna girmama Bukhari da Muslim da dan shi ana yaban Bukhari da Muslim ƙarya ne tsoro yake ji ko yana son ya yaudare ka wa azzamu sunna su kuma suna girmama sunna wa la'anar rafda kuma su tsine ma 'yan shi'a kansu da kansu suna tsine ma kansu wa ankaru su ta inkarin abubuwa wanda 'yan shiya suke a kai wa yi ulinuna bila'ani an fusihim su dinga tsine ma kansu albarka shi amma ya fa'alhul yahudu walal majusu bi an fusihim irin tsinuwa da baƙaƙen magan da yahuda da majusa ma ba su taɓa gaya ma kansu ba su ta faɗin miyagun maganganu 'yan shi'a tsinannu kafirai 'yan wuta kaga mutum ya taƙarƙare yana faɗin wannan kuma shi ɗan shi'a ne so yake yaudare ka waka da shi ba dan shi'a bane sai kai wawan zama ya kwashe ma kafa wal jahlu bi fununihi galiban ala mashayikhim mala yace kin shi'a gaba ɗaya sun jahilci ma addinin su hado tun daga kan shehunnan su wa fudalaihim da manyan masu falalan su amma yazunnu bi ammatihim to malan me kake zato dangane da kuma jahilan su malaman ma ba san addinin su ba kun gano wannan da kyau ko to jahilan ne za su sani malice fa ma zannu ya za ka zata bi ahlil birri wal khayli minhum bi ahlil birri wal khayli minhum ya za ka zata ga waɗanda suke rayuwa a dawa a ƙauyuka daga cikin su fa innahum jahiliyatun jahala mala ce wannan suna rayuwa a jahiliyatun jahalan jahiliya tsantsa wanda aka baro wa humurun mustafirratun sannan mustanfira kuma jakuna ne wanda aka firgita su suka fi shiga dawa a guje aka yin shiya suke duk yadda kai kokarin jaki da aka firgita shi ba zama a guje akwai kiran da za ka yi mai dawo haka suke humurun mustanfira farrat min kaswara alhamdulillahi alal hidaya godiya ta tabbata ga Allah akan wannan shiryar wanda ya mana fata'alimuhum mala ya ce kai ƙoƙarin sanar da ‘yan shiya ɓannan da suke a kai, wa nutsuhum da yi masu nasiha, wa jarruhum ilal haq da jawo su zubi gaskiya bi hasabil imkan gwargwadon daman da ka samu min afdalil a'amal wani yana daga cikin aikin da ya fi kowanne balala shi an san ko wannan sakon ku ku ta dura musu kuna aika musu ma Allah ko wanda da yawa in sun jin Allah ya nufe su da shari'a Allah za su bari Allah za su bari ga wanda ya ɗauka shi yana yi ne tsakani da Allah ba wanda fasikanci ko wani cuta ko burgewa ko ɓata ma wani rai ya sa shi yake yi ba amma ga wanda ya mai da abin addini da gaske yake yi Allah yana jin gaskiya bari zai bari zai ba zai ji ko'ina ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ma ce karanta littafin tartibul mawdu'at na ibn al-jawzi ta'alib muhammad bin ahmad az-zahabi a shafi na 124 Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi sai qaul ibn al-qayyim rahimahullah sai magana ibn al-qayyim ibn al-qayyim ya rasu jana shekara 751 yau shekaran shi nawa 600 da 30 da 80 da 3 600 da 83 da rasuwa to me ibn al-qayyim ya faɗi قال في إغاثة اللحفان يا بني cikin littafin إغاثة اللحفان yanzu kun samu karatukan da muka yi na farko-farkon karatun Ighasul Lahfan za ka ji a matsayinka kai kanka yanzu kana da bukata a karanta da kai Ighasul Lahfan mun gano wannan da kyau ko saboda littafin Ighasul Lahfan kai agaji ne ga mutumin da ya fada cikin tarakuna da ashuta da fatsatsi da taru irin na shedan wanda sai ka da gaske ne za ka yi kubuta daga wannan bala'in da shi ɗaya ke ƙoƙarin jefa al'umma a ciki to za mu ji irin yadda ya ƙoƙarin tsamo 'yan shi'a mai masu fatan allah ya sa su tsamun allah ya tsare mana imaninmu sai mun zo katu na gaba fasbanaka allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum